إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan Jumadal Akhir hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 12 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta ainihin wato Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 21 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata darasi na 20 mun karanta babi na 73 babu ma ja'a fil masi alal khuffaini zahirihima babin da yake bayani akan in an zo shafar huffi saman za a shafa ba kasa ba mun karanta hadisin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu an da yake cewa nabi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shafa akan huffi kuma sama yake shafa ba kasansa ba wannan sai ya nuna cewa kamar yadda babin da muka karanta na 72 hadisin an shafi kasan huffi da saman huffi dama wannan hadisi ne da'ifi so hadisin da ya inganta shine iya saman huffin ake shafa ba kasansa ba sannan mun karanta babi na saba'in da hudu babu ma ja alal wato babu ma ja fil masi alal jawrabaini wan na'alain babun da yake magana game da hukuncin shafar ainihin wato safa da kuma takalmi ma'ana shafar safa tare da takalmi to anan kamar yadda mun karanta hadisin al-mughira ima shi ma shurahbil daga mughira bin shu'bah shi ma hadithin Mughira bin Shu'ba yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wa masaha alal jawrabayn wannan alai yayi shafa akan safa tare da takalmin sa to akan wannan mas'ala na farko game da hukuncin hadithin mun ji abinda malamai suka tattauna malamai sun kasu gida biyu game da hadithin akwai wanda suke ganin hadisin bai tabbata ba ta fuskar isnadi akwai kuma wanda suke ganin hadisin yana da shawahid wanda an tattara hanyoyin zai iya samun takawiya da haka hadisi ne wanda yake za zai zama ingantacce kuma za a iya gina hukunci a kai to shi yasa wasu malaman suka tafi akan cewa babu damar yin shafa akan safa duba da hadisin shafa akan safar akwai maganganu akan sa da haka suka ce sai dai shafar hufi sai dai idan safa din ta zama to akwai fata a cikin ta misali ya zama kasan ta fata ne ko da saman ta ba fata bane suka ce zai iya daukar hukuncin hufi amma in ba haka ba safa dai ko ta auduga ko ta sufi ko ta kattan suka ce ba za a yi shafa a kanta ba kuma mun ji waɗanda suke da wannan mazhabi din sannan mun ji mazhabin da suka halatta shafa a kan safa akwai aliyu bin abi talib abdullahi bin mas'ud albara ibn azib anas dan malik abu umama sahal ibn sa'ad amr ibn hurayth haka kuma shine abin da aka ruwaito daga a Sayyidina Umar da kuma Abdullahi dan Abbas cewa ya halatta yin shafa akan ainihin wato safa duk da mun tattauna game da me ake nufi da jawrab din a ƙarshe dai mun ɗauki maganar malaman da suka ce jawrab ya danganta da kowane yanki kowane yanki akwai da abin da suke yin safarsu ila wani ɓangaren kaje ga suna yin safa da kattan wani suna yin shafa da safa da sufi wasu kuma suna yin ainihin safa da alkotun auduga so daidaicin da sunanta safa ya halatta yin shafa a kanta shi sa an tambayi babban malami bin baz rahmatullahi alai inda ake tambayarsa game da hukuncin shafa akan safa yace ya halatta balma abinda suke tattaunawa akai shine idan mutum ya sa safa ya sa takalmi ya halatta yin shafa akan duka biyan takalmi kamar irin jami'an tsaro da za a ga mutum takalmin soja ko dai jami'an tsaro mutum ya yi alwala ya ɗauko safa ya sa ya ɗauko wannan takalmi ga zare da yawa da igiyoyi an ɗaure to in ya zo zai iya yin shafa da safar da takalmin gaba ɗaya kawai abinda suka ce idan ya yi shafa akan safa da takalmi to yanzu idan ya cire takalmin to babu dama ya shafa akan ita safar domin ba a kanta kaɗai ya shafa ba idan ya cire takalmin to ba zai kuma iya ci gaba da shafa akan safa ba amma in dama can da ya zo da takalmin sau ciki sai cire sau cikin sai ya shafa akan safa to yanzu in alwalarsa ta warware in ya tashi yin alwala zai iya shafa akan safa domin dama akan ta amma idan da takalmin da safar ya haɗa ya shafar to suka ce wannan ba zai iya in ya cire safar daga takalmin to ba zai shafa ba kai sannan ba a shafa akan takalmin shi shi kadai amma takalmin safa tare da takalmin mutum yana da damar ya yi shafa akan safa da takalmi kawai abin da ya kamata a kiyaye shine in mutum ya yi shafa akan safa da takalmi to lallai sai dai ci gaba da yin shafa akan safa da takalmi har zuwa lokacin da in matafiyi ne awoyin za su kare in mazaunin gida ne awoyinsa na mazaunin gida za su kare kamar yadda bayani ya gabata ina fata an gane yawa idan kuma akan safar kawai zai yi shafa to babu laifi ya yi alwala ya subale takalmin ya bar safar ita kadai sai ya shafa akanta to tunda akanta ya shafa duk sanda zai yi alwala akan safar zai yi shafa amma abinda ban malamai suka ce ba zai ba shine shafa akan takalmi shi shi kadai ba tare da safa ba ko an fahimci wannan shi yasa kaga zaka iya hada wannan a cikin babin babu ma jaa fil masi alal jawrabain wan alai kamar yadda nayi ishara satin da ya wuce idan a hada suke zaka iya shafa akan su ina fata an gane sannan mun karanta babi na 75 babu ma ja fil masyi alal imama babin da yake magana akan shafar rawani shi ma mun ji hadithin da muka ji daga Mughira bin Shu'ba daga ainihin wato babansa Shu'ba yake cewa tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha alal khuffain wal imama to shi ma mas'alar shafa akan rawani mun tattauna abinda malamai suka faɗa game da shi wasu sun ce za a iya shafa akan rawanin shi kadai ina fata an gane za a iya yin shafa a kan rawani wasu suka ce a sai ne za a iya shafa a kan rawanin amma ya zama an yi shafi wani ɓangare na kai in mutum ya fara shafa a kan ko da iya goshi sai ya ƙarasa a kan rawani saboda ruwaya da ta zo da haka to amma abinda malamai suka tafi a kai in ya yi shafa iya rawanin da ke kansa kawai ya shafa a kansu shafarsa ta yi shi ma duk bayani ya gabata akan haka ko sai babu ma ja fil ghusl min al janaba shi ba babi na 76 mun karanta wato wato bayani game da wankan janaba inda muka samu hadithin Abdullahi dan Abbas wanda shi kuma ya samo daga khala dinsa Maimunatu bintul Haris al-Hilaliya cewa ta ajiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka na janaba kuma yayi wankan janaba ta faɗi irin kaifiyar yanda aka yi wankan janaba din wannan shi ma kaga abin ne wanda malamai sun tafi akan haka sai dai shi wanka akwai sifatul kamal akwai sifatul ijza sifatul kamal shine ka dauki wankan dake dake ka fara yin tsarki bayan kai sai kai alwala in kai alwala sannan sai kuma ka fara wankan ka wanko kai ka wanke saman jikinka sannan ka wanke kasan jikinka wannan sifatul kamal kenan sifatul ijza shine kawai ka shiga cikin wani kogi ko kuma cikin wani baho ko swimming pool ka haɗa gaba ɗaya ka wanke ko ina da ko ina jikinka wanka yayi shi ake kira da sifatul ijza wannan duk malamai sun ce babu laifi dan mutum yayi haka to sai babi na ƙarshe wanda muka karanta babi na 77 babin da yake magana akan shin mace za ta kwance kitsanta lokacin da za ta yi wankan tsarki ko wankan janaba ko wankan jinin al'ada to shi ma mun ji amsar wannan tambaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda matarsa ummi salama radiyallahu anha ta tambaye shi game da kitso da take yi kuma tana daure kitsan nata sosai shin in za ta yi wanka sai ta warware kitsan ko kuma ba sai ta warware ba wankan nan na janaba ne ko jinin haila ne ya dauke to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la inna ma yakfiki an tahafina ala ra'siki thalatha hafayatin min ma'i thumma tufidina ala sa'iri jasadiki alma wa tatuhurin wannan sai ya nuna cewa idan mace tana ainihin wato jinin al'adar ta ya dauke ko janaba ta kama ta ba sai ta warware kisan ta ba shi yasa na Aisha da ta ji in ban manta ba Abdullahi dan Umar yana bada fatawar har sai an kwance kai musamman injinin janaba wato injinin al'ada ne da ya ji sai take kamar sai da ta ji haka sai take masa kamar raddi cewa to ka ce ma ta aske kanta mana da a huta maimakon a ce wai sai ta kwance kitsan ka ce ta ma yi aski mana ma'ana kamar raddi take masa cewa ya za a ce ai ba sai an kwance kitso ba in dai mace za ta yi wankan tsarki ko na jinin al'ada ko kuma na janaba ina fata an gane kawai sai dai idan ta yi kitso da abin da ana ganin ruwa ba zai shiga ba kamar kitson ɗaure-ɗaure da suke na roba to wannan kaga shi ne za a buƙaci sai ta kwance shi saboda ruwan ba zai taɓa gashin ba saboda gashin an riga an ɗaɗɗaure shi da roba da haka wannan roban ba za ta bari ruwa ya taɓa gashin kan ba alal mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a anna tahta kulli sha'ratin janabatan Abu Isa Tirmidhi yake cewa babin da zai yi mana magana akan karkashin kowane gashi akwai janaba. Qala haddathana Nasr ibn Ali Qala haddathana Al-Harith ibn Wajih Qala haddathana Malik ibn Dinar an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقوا البشر قال وفي الباب عن علي وعنس قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث ابن وجيه ويقال ابن وجبة أبو عيسى الترمذي كتا نصر بن عبد علي الجهضمي يا زنتد شي wannan hadisi shi kuma Al-Harith ibn Wajih ya zantar da shi Nasru ko ya zantar da su Nasru bin Ali wannan hadisi shi kuma Al-Harith ibn Wajih yake cewa Malik ibn Dinar Al-Basri Az-Zahid ya zantar da su wannan hadisin daga Muhammad ibn Sirin al-Ansari an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ta ta kulli sha'aratin janabatun a karkashin kowane gashi akwai janaba yake cewa faghsilu sha'ara dan haka ku wanke gashi da kyau wa anqul bashara ku tsaftace fata ana yin mutum zai wanka ya yi ingantaccen wanka domin ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba kenan duk gashin da ba a wanke shi ba sosai to mutum ko da ya yi wanka ya bar janaba a jikinsa ba wankan janaba sa bai yi ba wannan hadisin da'ifi da'iful isnad an gane ko amma da ya inganta zahirin hadisin yana nuna wajabcin warware gashin kai domin da wannan hadisin ya inganta to kaga yana nuna wajabcin in mace za ta yi wanka sai ta kwance kitsanta domin in har ya tabbata ta ta kulli sha'aratin janaba to ai babu yanda za a yi mace ta yi wanka ba tare da tawon wurin gashin kanta ba shi yasa suka ce inda hadisin ya tabbata to yana nuna wajabcin warware gashin kai to wannan kuma hadisi ne wanda yake da'ifi قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتاب وفي الباب عن علي cikin wannan hadisi a cikin wannan babi an samu hadisi daga Ali bin Abi Talib wanda Imam Ahmad da Imam Abu Dawud sun fitar da ruwayar shi Sayyidina Ali haka Abu Ya'la da al-Imam Tabarani su kuma sun fitar da ruwayar Anas ala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi ke cewa hadithul Harith ibn Wajih hadisin Harith ibn Wajih hadithun garib hadisi ne da'ifi la na'rifuhu ba mu san wannan hadisi ba illa min hadisi sai ta hadisin ba mu san wannan magana ba sai ta hadisin al-Harith ibn Wajih an gane ko wa huwa shi kuma Harith ibn Wajih shaykhun laysa bidhak ma'ana shi Harith ibn Wajih shaykhun kaga kalmar shaykhun yabo ce da aka ta'adil tana daga cikin sufofin ta'adil amma laisa bidhaka to wannan kuma jarh ne sai suka ce to ya aka hada wa mutum guda sufofi guda biyu jarh wa ta'dil zai tabbata kansa domin ka ce shaykhun to ya nuna nagartacce ne wato ya nuna cewa yana cikin wayanda malamai suka adalantar da shi to laisa bidhak kuma wannan suka ce to ya za a ce rawi guda ɗaya da shi shi kaɗai ya haɗa aljirhuwar tadi wasu malaman suka ce eh ana iya samun haka in ya zamanto wato yana da nagarta da kirki amma kuma ba shi da hadda mai kyau ko ba shi da ƙarfin hadda to da haka za a yabe shi ta inda yake da fuskar yabo sannan za a kushe shi inda ya samu sufar kushe ina fata an gane to sai ya zamanto shi Harith ibn Waje laisa bidhak ay laisa bidhak maqamul ladhi yuthaqu bihi baya gurin da za a aminta da magana sa shi shi kadai kuma shi kadai yayi tafarrudi da wannan magana cewa karkashin kowane ainihin wato gashi akwai janaba to amma kuma ba shi da kwari ta fuskar karɓar ruwayarsa in ya kadai ta shi shi kadai da haka matsayinsa bai kai yanda za a aminta ya zamto shi shi kadai ya yi ruwaya ba wani wanda ya masa mutaba'a akan wannan ruwaya ne. Ko an fahimta? To wannan shi sai suka ce shi ya sa ainihin wato ya zama to hadisin bai inganta ba saboda shi kaɗai ya yi tafarrudi mana ya kaɗaita da wannan ruwaya sannan shi kuma ba mutum ba ne wanda za a dogara da iya ruwaya da ta zo ta hannunsa shi shi kaɗai. Ko kun fahimta shi ne laisa bi za ka Wa qad rawa anhu ghayru wahid min al-a'imma wato da yawa daga cikin malaman wato sun yi ruwaya daga gare shi wa kad tafarrada bi hadha alhadith am Malik ibn ibn Dinar kuma yayi tafarrudi ya kaita da wannan hadisin daga Malik ibn Dinar wa yuqalu al-Harith ibn Wajih ana kiransa da al-Harith ibn Wajih wa yuqalu ibn Wajaba ana kiransa kuma da al-Harith ibn Wajaba da aka dai hadisin da yake cewa karkashin kowane gashi akwai janaba hadisi ne da bai inganta ba باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل Abu Isa Tirmidhi yake cewa babin da zai magana akan ina hukuncin yin alwala bayan an yi wanka mutum ya riga ya yi wanka kuma ya sake yin alwala Abu Isa Tirmidhi yake cewa Isma'il ibn Musa al-Fazari kenan ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yake cewa Sharik wato shi kuma shariku ya zantar da su daga abi ishaq abi ishaq as-sabi'i an al-aswad daga al-aswad ibn yazid an aisha ta radiyallahu anha daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawadda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin wata alwala ba'da al-ghusl bayan yayi wanka shi yasa kamar yanda muka karanta satin da ya wuce idan mutum yayi wanka ko sifatul kamal ko sifatul ijza kaga sifatul kamal da ma yayi alwala to sifatul ijza ita ma ya nuna cewa hadda alwalarsa a cikin wankan da haka zai iya zuwa ibada da ita ba kuma sai ya sake yin wata alwala ba bayan ya riga yayi wanka an gane ko to wannan iktifa'an bi wudu'ihi al-awwal fil ghusl tunda da yazo yin wankan in ya dauki in an dauki sifatul kamal da yazo yin wankan ai a wankan sa na farko yayi alwala to yanzu in yazo bayan yayi alwala sai kuma yayi wanka to babu bukata kuma bayan yayi wankan ya sake yin alwala waccan alwalar da yayi ta farko kafin yayi wanka ta isar masa Allahumma sai dai idan yayi wani abu daga cikin abubuwan da ke warware alwala bayan ya yi alwalar yana cikin wankan sai abin da ke warware alwala to kaga yanzu shine zai buƙaci yin wata alwalar daga baya in kuma wancan ta warware ya ɗauki wankansa a matsayin wanka da alwala shi ma ya yi ina fata an gane sabida in ka ɗauke shi alwalarsa ta farko ta wadatar ɗaya kenan ko kuma in ya yi sifatul ijza to shi kuma ya haɗa wato sawun giwa ya danne da rago ma'ana wankan da ya ɗauke har alwala in sifatul ijza ce to yanzu yayi al-indiraj wato indiraj shine kaga ya shigar da wato alwala cikin wankan gaba ɗaya a sifatul ijza sifatul kamal ko dama ya riga ya alwala sannan ya fara wankan da haka duk wayannan kowanne daga cikin guda biyun babu bukatar daga baya kuma mutum ya sake yin alwala Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتوا وهذا قول غير واحد من أهل العلم wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai mabuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'i da tabi'ai lam yakhtalif fihi ulama wannan mas'ala ce da malamai ba su yi wani sabani akan ta ba wankan ya dauke alwala Allah ya tawadda ba'da al-ghusl dukkan malamai sun basu sabani ba akan cewa ba zai sake yin wata alwala ba bayan yayi wanka waccan alwalar ta isar babu ma jaa idhal taqal kitanani wajaba al-ghusl babun da zai zo na bayanin cewa idhal taqal kitanani ay khitanur rajul wa khifadil mar'a idan kaciyar namiji da kuma belin mace suka haɗu wanka ya waje ba. Ƙala haddathana Abu Musa, Muhammad bin al-Musanna, ƙala haddathana al-Walid bin Muslim, an al-Auza'i, an Abdurrahman ibn al-Qasim, an abihi, an Aisha radiyallahu anha qalat إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الكتانان وجب الغسل أبو عيسى الترمذي كتوى موسى أبو موسى محمد ابن المثنى يا زنتدس وانا حديثي shi kuma yake ta al-Walid ibn Muslim ya zantar da su wannan hadisin daga al-Auza'i daga Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq kenan shine an abihi an Aisha radiyallahu anha daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace idza jawaza al-khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl ma'ana idan wato mace da namiji suka sadu wanka ya wajaba domin guyubatul hashafa ai aljima ana shine idza jawaza alkhitan alkhitan an gane ko wajabal ghusl yace wanka ya wajaba idan al'aura guda biyu ta hadu daya ta shiga cikin daya wanka ya wajaba fa'altu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace mun yi hakan da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqata sanna kuma muka je muka yi wanka an bayyanta ko wannan bigairi inzalin wannan koda ba samu fitar mani ba koda babu inzali in dai aka samu shine wanda mai Abdurrahman al-Akhdari yake gaya ma mugibu hashafati baligin fi farji wato wai daga cikin abin da ke wajabta wanka shine idan hashafar baligi ta buya a cikin farjin mace wanka ya wajaba wa illam yunzil koda bai yi inzali ba anan ba a buƙatar sai mani ya zo ko mani bai zo ba ko an samu fitar mani ko ba a samu fitar mani ba in dai an samu haɗuwar namiji da mace wannan ya wajabta musu wanka qala wa fil babi an abi huraira a cikin wannan babi an samu hadisi daga abi huraira wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadisi na abi huraira wa abdullah ibn amr abdullah ibn amr ibn majah ya fitar da riwayarsa wa rafi ibn khadij shi kuma riwayar rafi ibn khadij imam ahmad al-hazimi duk sun fitar da wannan riwaya ta Rafi ibn Khadij. Abu Isa Tirmidhi ke cewa Hannad ibn Sari ya zantar da su hadisi shi kuma Waki' ibn Jarrah ya zantar da su daga Sufyan daga Ali ibn Zaid ibn Jud'an At-Taymi kenan. An Sa'id ibn al-Musayyib an Aisha radhiyallahu anha qalat daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jawaza al-khitanu al-khitana wajaba al-ghusl idan ainihin wato aka samu ainihin jawaza al-khitanu al-khitan wato shayin namiji ya shiga cikin al'auran mace wanka ya wajaba ina fata an gane wannan hadisi akwai magana a ciki amma sahihul liman bima qabla saboda hadisin da ya gabata duk ma'anar su iri ɗaya da wannan da haka wancan hadisin wannan wancan zai iya zama shahid akan wannan da haka hadisin ma'anar su iri ɗaya domin kaga Sa'id bin Musayyib ya ji daga Aisha ya ce Aisha radiyallahu anha ko da yake gashi nan zai kawo mana ma Abu Isa qala Abu Isa Tirmidhi Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadithu Aisha ta hadithun hasanun sahihun sahahahu Ibn Hibban wa Ibn wa Ibn Qattan wato Ibn Hibban da Ibn Qattan sun inganta wannan riwaya ta Aisha qala wa qad ruwiya hadha al-hadith an Aisha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhi an ruwaito wannan hadisi daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda ta wata fuskar daban ban da wannan idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl ay idza hadha ahaduhuma al-akhar sawa'un talamasa aw la wai in dai suka kusanci juna talamasa aw la kama idza laffa dhakaru bi sun taba juna ko basu taba juna ba kamar ya sai suka sai ce kamar misali ya nannade al'aurar zakarin nasa ya daɗe shi da abin nan kamar misali mutum ya yi amfani da kwandit ya sa kwandom da ake magana da shi ya yi amfani kaga kai tsaye ba jikinsa bane ya taɓa jikinta saboda me ya sa wani abu mai kariya to ko da ta wannan hakan shine ma'ana idza jawaza al-qitanu al-qitana faqad wajaba al-ghusl kar mutum ya ce to ai ce aka in jikinsa ya taɓa nata to ai shi jikinsa ba tunda ya sa wani makari ba jikinsa ne ya taɓa ta ba wannan baya raba baya canza hukunci an gane ko wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi wannan shine malam wato ra'ayi ko maganar mafi yawan malamai ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakr daga cikin su akwai Abu Bakr radiyallahu anhu wa Umar wa Uthman wa Aisha wa Ali wa Aisha radiyallahu anil jami' wal fuqaha min at-tabi'in da kuma fuqaha cikin tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su mithli Sufyan ath-Thawri kamar Sufyan ath-Thawri والشافعي ده إمام الشافعي وأحمد ده إمام أحمد وإسحاق قالوا دكا وإنن cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan idal takal khitanani wa jabal usul da zarar an samu haduwa tsakanin namiji da mace wanka ya zama wajibi ko da ba a fitar da mani ba shine ma'ana mahallin shahid shi yasa ake cewa wajabal usul ma'ana ba sai an wani abu ya fito ba ko da ba a samu fitar komai ba wannan ya wajabta wanka babu ma ja annal ma'a min al ma wannan hadisin da zamu karanta an shafe shi hadisan da muka karanta sun shafe wannan hadisin da zamu karanta an gane ko babi na 81 babu ma ja annal ma'a min al ma babin da yake magana akan ana yin wanka ne daga fitar mani ma annal ma'a ruwan wanka wato ana yin amfani da ruwa ayi wanka min al ma'i saboda fitar ruwan mani an gane da haka alma'u na farko ai alma'u alladhi yughtasalu bihi alma'u na biyu kuma ai almani ana yin wanka ne idan mani ya fita to kuma kaga babin da muka karanta an ce in an samu kusantar juna ko da mani bai fita ba za a yi wanka to kaga wannan hadisin shi kuma ya nuna ko da an haɗu din in dai ba mani ne ya fita ba babu me babu wanka to shine aka ce wannan hadisin hadisi ne wanda yake mansukhi قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها قال حدثنا أحمد بن مليء قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الماء من الماء في الاحتلام قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك قال أبو عيسى وأبو الجحاب اسمه داود ابن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاب وكان مرضيا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء أبو عيسى الترمذي كتشوا أحمد ابن ابن منيع يا زنتر da wannan hadisi shi kuma yake cewa Abdullah ibn Mubarak ya zantar da su shi kuma Yunus ibn Yazid ya zantar da su daga al-Imam Az-Zuhri da daga Sahal ibn Sa'ad ibn Sa'ad daga Ubay ibn Ka'ab radiyallahu an qala Ka'ab bin Malik yake wato ka Ubay ibn Ka'ab kai afwan yake cewa inna ma kana al-ma'u min al-ma shi hukuncin al-ma'u min al-ma wanka yana wajaba daga fitar mani rukhsatan wannan wani sassauci ne da aka yi fi awwalil islam a farkon musulunci a farkon musuluncin haka hukunci yake in dai ba mani mutum ya fitar ba zai wanka ba ma'ana ko da kusantar iyalinsa ya yi in dai ba mani ne ya fitar daga cikinsa ba ba zai yi wanka ba wannan wani sassauci ne da aka same shi farkon musulunci thumma nuhiya anha an hadhihi rukhsa sannan sai kuma aka hana yin amfani da wannan rukhsa din daga baya daga baya sai aka shafe wannan sassaucin cewa yanzu in mutum ya kusanci iyali ko da bai fitar da mani ba sai ya yi wanka ina fata an gane Abu Isa Tirmidhi yake ta Ahmad ibn Mani ya zantar da su hadisi shi kuma yace Abdullah ibn Mubarak ya zantar da su hadisi yake cewa Ma'mar ya zantar da su daga Imam Zuhri bi hadha al-isnad mithlahu da irin wannan isnad qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Abu Dawud da Imam Darimi duk sun fitar da wannan hadisi wa inna ma kana al-ma'u min al-ma'i Abu Isa Tirmidhi ya ci gaba da bayani yace hukuncin wanka yana wajaba daga fitar ruwan mani ya kasance ne fi awwalil islami a farkon musulunci thumma nusikha ba'da zalika daga baya sai aka shafe wannan hukuncin wani wani wani hadisi ne ko wani nassi ne ya shafe wannan hukuncin shine hadisin idza jawaza al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl an fahimta ko da hadisin abi huraira إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية وإن لم ينزل حديث yana cikin umdatul ahkam din hadisin bukhari da muslim cewa idan mutun ya mu'amalanci iyalinsa to zai yi wanka ko da bai fitar da mani ba to wannan hukuncin shine wanda ya zo daga baya da haka sai ya shafe wancan hukuncin na farko وهكذا روى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم haka da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito minhum ubay bin ka'ab daga cikin sahabbai ubay bin ka'ab wa rafi ibn khadij wal amalu ala hadha inda akthar ahli ilmi kuma da yawa daga cikin malamai ma abota ilmi suna yin aiki ne akan wannan cewa in dai mutum ya kusanci iyali ko bai fitar da komai ba sai ya yi wanka annahu a ala annahu idza jama'a ar-rajulu imra'atahu kan cewa in dai mutum ya sadu da iyalinsa fil farji ta al'aurata wajaba alaihi wal ghusl su su biyan wanka ya wajaba kansu wa illam yunzila ko da basu inzali ba قال حدثنا علي بن هجري abu isa tirmidhi ke ta ali ibn hujr ya zantar da mu hadisi shi kuma yake ta sharik ya zantar da mu hadisi daga abil jahhaf daga ikrima daga ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yace innamal ma'u min al ma'i fil ihtilal amma wannan hadisin sahihi ne amma banda fil ihtilal wannan kalmar fil ihtilal bata inganta ba wa huwa da'iful isnad mawquf an gane ko innamal ma'u minal ma kaga shine hadisin da muka karanta a sama amma cewa fil ihtilam ai shi wanka yana wajaba daga fitar ruwan mani wannan hukuncin ana yin sa ne a mafarki mana idan mutum yayi mafarki a bacci yaga kamar gashi yana tarawa da iyalinsa kuma sai yaga ya fitar da mani to yanzu zai yi wanka gashi dai ba saduwa yayi da iyali ba mafarki ya aka yi masa khayal a cikin mafarkin sai ga kamar gashi yana tare da iyalinsa da aka sai ya fitar da mani yayi mafarki haka to shine suka ce a cikin al-ihtilam amma kalmar fil ihtilam bata inganta ba cikin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar da ta inganta innamal ma'u minal ma ko wannan kuma mun ji cewa hadisin an shafe shi da hadisin babin da muka karanta gabanin wannan qala abu isa Abu Isa Tirmidhi ke ta sami'tu al-Jarud yace naji Jarud Jarud bin Mu'az as-Sulami kenan naji shi ya kula yana cewa sami'tu Waki' yace naji Waki'an Waki' ibn al-Jarrah ya kula yana cewa lam najid hadha al-haditha ba mu samu wannan hadisin ba illa inda sharik sai a wurin sharik kenan kaman sharik shi yayi tafarrudi da wannan riwaya qala Abu Isa Abu Isa yace wa Abul Jahhab أبو الجحاف شكما اسمه داود ابن أبي عون ويروى أن رويت عن سفيان الثوري لقى سفيان الثوري قال إن حدثنا أبو الجحاف إكتا أبو الجحاف يازن تدمو وكان مرضيا كما يردجني أو جمو قال أبو عيسى أبو عيسى تلمذي كتا وفي الباب أتكون ونن بابي أنسى محديثي من كما دئر ونن قول لفظا ومعنى كما أين معنى عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحه وابي والزبير بن عوام وطلحه وابي ايوب وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدي المبارك مبارك فوري كتب لم اجد عندهم هذا الحديث بهذا اللفظ بل سامو حديثي da aka ce an rawaito daga sayyidina Uthman sayyidina Ali Zubair Talha Abu Ayyub Abi Sa'id Al-Khudri da wannan lafazin ce ba sami da samu wannan hadisi ba wannan lafazin da Abu Isa Tirmidhi ce an same shi ta hanyar waɗanda sahaba annahu qala lafazin da ce al-ma'u min al-ma da ba ta da باب ما جاء في من يستيقظ فيرى قللا ولا يذكر اختلافا abu isa sun je ke cewa babin da ya zo na idan hukuncin mutumin da ya farka daga bacci sai ya ga danshi ko jikewa a jikinsa amma ba zai iya tuna mafarkin ba kawai zai tashi ya ga ya fitar da mani amma ba zai in ka zaune da shi me ka gani a cikin mafarkin har ka fitar da mani sai da zai iya tuna amma kuma ga shi ne tashi ya ga jikinsa a jike da mani to ina hukuncin wanda ya yi irin wannan cikin bacci قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر وهو القمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بللا ولا يذكر اختلافا قال يغتسل وعلى الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بلدا قال لا غسل عليه قالت ام سلمه يا رسول الله هل على المراه ترى ذلك غسل قال نعم ان النساء شقائق الرجال قال ابو عيسى وانما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشه الرجل يجد يجد يجد بللا يجد البلل
بالرجل يجد الملل ولا يذكر احتلاما وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد بن سعيد من قبل حفظه في الحديث وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين اذا استيقظ الرجل قرأ بلة انه يغتسل وهو قول سفيان الثوري واحمد وقال بعض اهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة لطفة وهو قول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. أبو عيسى الترمذي كتشوى أحمد بن مني يا زلت لكم حديث شيخ محمد بن خالد بن خيار يا زلت رسولك عبد الله بن عمر وهو الأمري عن عبيد الله بن عمر دقى عبيد الله بن عمر دقى القاسم بن محمد شكو يتي دقى عائشة أول مؤمنين الله يقرأ مجدا قالت تجي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت فإما الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لبده منت معتم يجد البلد يتاشي يجدنشي أجكنسا ولا يذكر احتلاما أما فزيه يتنى ببركة الله قال sai manzo Allah ce ya fita sun sai wanka sharaɗin wankan ba sai ya tuno me ya sa shi ya wanka ba ya dai tashi ya halin da yake cikin kawai zai wanka wa anna rajul an tambaye shi game da mutum ya ra annahu kare talama ya ga cewa gashi yayi mafarki wa lam yajid balalan amma da ya tashi bai ga wani abu ne ya fito a cikin sa ba bai ji wani danshi ko cikewa a tattare da shi ba qal manzo Allah ce la musula alaihi ba zai wanka ba kaga shi wancan ga alamar ko tasirin mafarkin ba zai ke cina mafarkin ne wannan shi kuma ya san ya yi mafarkin da ya kamata a ce ya fitar da mani amma da ya sai gaba a wani shi wancan da bai iya tuna me ya sa shi mafarkin ba har ya fitar da mani zai yi wanka shi kuma wannan da ya yi mafarkin da inda ya ga ya fitar da mani ba zai mamaki ba amma da ya mafarkin ya tare sai gan shi bai jike da komai ba ba abin da ya fito a cikinsa shi kuma ba zai wanka ba ina ba ta gani kenan wankan yana da alaka daga fitar mani da ke قال أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يا مالك على هل على المرأة هل على المرأة ترى ذلك غسل shin akwai wanka akan mace in ita ma ta yi haka ma'ana idan mace ita ma ta yi mafarki da namiji kuma da ta tashi ita ma ta ganta irin wannan yanayi ita ma za ta yi wanka kenan qala na'am zan ce kwarai kuwa inna nisa ai su mata shaqa'iqur rijal abokanan tagwaitakar maza ne duk irin hukuncin da ke kan namiji yana kan mace sai inda nasi ya bambanta amma in babu nasi ne bambanta irin abin da aka hukunta akan namiji irin sa ake hukunta akan mace da aka yanka in namiji ya mafarki ya tashi ga ya fitar da mani zai wanka haka ita ma mace ce mafarki ta tashi daga ta fitar da mani za ta wanka an bayyana da haka zahirin wannan hadisin na Aisha yana wajabta yin wanka da duk wanda ya ga danshi ولم يتيقن أن الماء الدافئ shi bai gama tabbatar da cewa ruwan mani ba amma dai bai tashi shi ila shi yasa kamar a can gaba za mu karanta sufar kowane dan wani lokaci sai mu ce kasa bambanta su to ya kasa bambanta sai ya ɗauki wannan hukunci ya ba wancan da haka shi dai ya ga billatan ya ga shi amma walam ya tayakkan anna alma uddari abinda bai iya tabbatarwa ba shi ruwan mani ne domin shi ne almaku da ruwan da ke tunkuɗar juna to an ruwaito cewa ko ta irin wannan sigar da sai ya wanka wajibi da yin wanka an ruwaito wannan daga jama'a da yawa cikin malamai cikin tabi'ai minnu a daga cikin akwai aba akwai imam sha'ar akwai ibrahim nakhai imam ahmad bin hanbal yake cewa a ajabu ilayya ni ma abin da ya fi burge ne ya fi kayatar da ni an yamtasi yayi wanka wa qala aqab ala al-ilm sai da yawa daga cikin masu zama abu tare da suka ce la yanzu ba wajibi bane wanka saboda shi ne ya tashi bai tabbatar da abin da ya gani wani ba wasu daga cikin malamai suka ce tunda da ya tashi ya ga danshi an ce ya ga danshi to ai danshin da aka ce a wanka suka ce wanda aka ce na wani amma da ya tashi bai ya ga danshin amma bai tabbatar da cewa wannan danshin na wani ba to wayannan malaman su imamu sha'abi imamu nasari da ainihin abba wanda abin da ya fi kayan da imamu hawa ke wanka amma da yawa daga cikin malamai suka ce tun da babu yaƙini akan cewa wannan abin da ya fita mani ne ba wajibi ba ne wanka an bayyana قال أبو عيسى وعيسى الترمذي كشوى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر شيخ وانا حديثا عن أبي الله بن عمر أبي الله بن عمر حديث عائشة وانا حديث لنا عائشة رضي الله عنها في الرجل لما النمج يجد الملل ليسع كدنشي أجلس ولا يذكر احتلاما أما كذلك يتنا مبركي ومبركي بقى وعبد الله بن عمر سيدي عبد الله بن عمر ان ضعفه يحيى بن سعيد على القطان يحيى وعبد الله بن عمر الامري عبد الله بن عمر بن سيدنا عمر وشمع عبد الله بن عمر الامري ضعفه يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان يا رجل الشيخ عبد الله بن عمر الامري من قبل حفظه تبنغر حدث في الحديث الحديث وهو قول غير واحد من اهل العلم duk da cewa wannan shine ra'ayin dama cikin malamai mabuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko daga sahabban annabi wa tabi'ina da tabi'ai idan sai qadar rajul duk sun tafi akan idan mutum ya farka daga bacci fara'a billatan sai ya ga danshi a jikinsa annahu ya tatasisa kace zai wanka wa huwa qawlu sufyan thawri wannan shine ra'ayin قال سفيان الثوري واحمد الامام احمد وقال بعض اهل العلم من التابعين واستند كما لم ابو تابعين cikin tabi'ai suka ce inna ma yajibu alayhi al-ghusl inda wankan yake wajaba a kansa kawai idza kanat illatu illata nutfa idan ya tabbatar da danshin nan da ya gani danshin mani an gane amma in ya ga danshin ba danshin mani ba ne ko yana kokonto bai tabbatar ba to wanda aksar ahlul ilmi sun ce ba wajibi ba ne wanka an gane ko wa huwa qawl shafi'i wannan ra'ayin imam shafi'i kenan wa ishaq bin rawiya wa idza ihtilaman amma idan mutum ya yi mafarki wa lam yara billatan ya tashi bai ga wani wani danshi ba tattare da shi ga ba abin ya fito masa fala kusira alaihi babu wanka a kansa inda ammatu ahlul ilmi a wajen ammatu ahlul ilmi ma'ana mafi yawan malamai ba abuta ilmi ko dukkan malamai ba abuta ilmi babu ma ja'a bil mani wal mazi babu da zai bayani akan mani da kuma mazi قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد وحول سند قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المزي الوضوء ومن المني الغسل قال وفي الباب عن المقداد ابن الاسود وابي بن كعب قال ابو عيسى هذا حديث حسن سليم وقد روي عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المزي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق abu isa sun yi ke cewa babu da zai bayani akan mani da aikin wato mazi mani da mu khawas sun ce mani yana da abubuwan da suka keɓance shi da za a iya gane shi na farko al-khuruju bi shahawa in zai fita yana fita ne tare da sha'awa in kuma ya fita ma al-futuri akwai mutuwar jiki daya lahur ra'iha yana da wari kamar wannan in zai zuba ruwa a bakinsa ko ya shaka ruwa a hancinsa sai dai ala sifatul kamal in sifatul kamal zai to shine zai dauki abin da ke da ke amma sifatul ijza an ka duba ai babu alwala gaba ɗaya haɗewa ya kawai ya wanka ka fahimta a ba zancen wasu kai kai tambaya ka kawai in ka gane kawai in to eh
to ka ji wannan to kaga dai a karatun sifatul ijza babu wannan sifatul ijza shine wankan ka kawai zaka yi yadda ka saba kamar yadda mutum zai wankan juma'a ya tafi sallar juma'a kamar yadda mutum zai wankan idi ya tafi sallar idi a gane ko to saboda haka in sifatul ijza mutum zai yi babu bukatar in ka fara wannan sai ka kurkura baki ka shaƙa ruwa ka tafi sifatul tafsir ka tafi tafsili kenan ka sifatul kamal kenan an fahimta Allahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam wankan gawa tambayarsa shine wankan gawa ana iya yin sifatul ijza ko sifatul kamal to me rai ma aka ce sifatul ijza ta wadatar wannan ta nawo bauci ai ba bambanci tsakanin su kawai dai kamar yadda satin da ya wuce wa muka ce sifatul kamal afdal sifatul kamal tafi saboda haka shi ma kaga in aka zo da mamaci misali da aka wanke shi gaba daya sifatul ijza yayi amma in aka ɗauki abin sifatul kamal a yi masa daki-daki kamar yadda shi ma rayayye aka ce sifatul kamal ɗin tafi to shi ma a yi masa sifatul kamal ɗin ya fi. Da ko? Insha Allah. Wa alaikum salam. Sifatul ijiza. Na'am. Na'am, bayan. Na'am. sai za ba ta gamsu ba a'a kawai sai dai ka ce wani ya riga ya saba saboda sabo kawai sai wani ma sai manta da wannan karatu amma a ce wankan zayayi a cewa kuma wai bai gamsu ba an gane sai dai za ga wani kamar kamar wanda in yi sallama ko akan da duma ne sai ya yi haka a ga wannan hakan ba shi da muhalli ko yawwa shine irin wannan zaka wani ya riga ya saba ya ma manta da wannan karatun so duk sanda aka zo yi wankan kuma sai ya sake yin alwala amma inda yana sana wannan karatun ai ya wadatar da shi ya ma hutar da shi daga abin nan din tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin alwala bayan ya gama wanka an fahimta ko